tashin kiyama wanda bai san komai ba sai wahala ko a yanzu sai ku gan shi yayi gida hawa biyar nasa ne wanda su irin su ba su taɓa yin ɗaki na ƙasa ba ma su shiga yanzu sai su gan shi a beni hawa biyar to alama tashin kiyama ce Allahu akbar to mu mu karatu
ولا يجوز
ka ambata ranar da muke tashi min kulli ummatin daga dukkan al'umma faujan jama'a jama'a min mimman yukazu bi ayatina cikin waɗanda suka karyata da ayoyin alqur'ani wa hum ru'asa'uhum wato sune shugabannin su ka gani ranar tashi alkiyama ubangiji yace zai tashi kowane irin mai sako da shugaban su haka hikimar Allah take wato kaga idan mutum ya zama wawa ne wawa mai wauta to dama ran tashi alkiyama duk inda yake sai ubangiji ya jawo shi an kai shi ya zauna gurin abu abu jahil abu jahil za a zaunar da shi a guri guda mahaukata wato wawaye ba mahaukata ba wawa wanda yake ya san gaskiya ya fita shi ne wawa amma yana da wayo yana da dabara ya san yadda zai nema ya san yadda zai sarauta da aure da zama amma ya san abu dan wauta sai ki wannan abin dan kin wanda ya faɗa abu mun shi shi Abu Jahil shine Fir'aunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba inda gabar su bata kai da Annabi ba shirin da bai shirya Annabi akan shi ba Allah ya tsira da shi shine duk gaban wawaye waɗanda kaga suna yi malamai wauta a yanzu malamai su faɗi magana su ce ƙarya ake ba su yadda ba ko ku su ɗau gaba da malaman ba zai raba dalili dan wani haka Allah ya ce wani ban da malamai shi a duniya ba wanda yake ki ka zauna da kowa lafiya amma aka ce kai malami ne ko a duniyan nan bai iya an hura ma wuta ka kone ba jama'ar Abu Jahil kenan su ne za a tara su a gun Abu Jahil Allah ya kiyaye mu dan shi hakika Abu Jahil ya san annabi manzon Allah ne ya san duk abin da annabi yake faɗa gaskiya ne amma kaga saboda wautarsa banda kulla annabi sharri ba abin da yake ba shi kaɗai ne kafiri ba a zamanin dukka yawancin manya-manyan ƙurishawa a zamanin duk kafire ne yawancin su ba musulunci domin a zamanin to amma ba su neman su cuci annabi akan shi sai Abu Jahl shine babba dan kuwa akwai dalilin da ya sa ma wato ya gane lalle annabi gaskiya ne abin da yake dan akwai wata rana shi Abu Jahil azzalumin sarki ne ni sarauta ne na maka amma kuma cikin sarakunan azzalimi ne wata ran wani mutum ya taho zai wuce matafi ne zai ratsa maka ya wuce da zai ratsa din nan sai ya taho sai ko ya dace ya ga Abu Jahil din da ya ganshi sai ya ce kai mai tafiya nan go da ya zo sai ya ce menene a cikin ratayen nan ka rataya sai ce ai wannan abu guzuri na ne nake tafiya da shi sai ce nawa ne a ciki sai ce kaza ne ya ce ajiye ne ka tafi sai ajiye kuɗin ya tafi sa mutumin dole ne sarkin garin ne in ya ki sai sa a daka shi har ya mutu ba ni magana ya ajiye da ya tafi mutumin nan ya tsaya yana tunani a zuciyarsa yana ta tafakuri ya ce wannan guzuri na shi kenan wannan mutum ya kwace mun duk duniyar nan a garin nan da kai duk inda na zaga ba wanda zan je ya taimake ni amma bari je wajen Muhammad shine wanda aka ce yake taimako wanda ya sani da wanda bai sani ba kuma shine yake yin abu akan gaskiya ba ruwansa da kai dan uwansa ne kai bare ni da tafiya sai yawa manzo Allah sallama ya fito da ya fito sai ya ce ka taimake ni mun kai ne kake taimakon mutum da ka sani da baka sani ba ko dan uwansa ko bare yace me ya same ka yace na zo zan wuce ta wajen Abu Jahil zan wuce din nan sai ya kira ni da ya kira ni yace me a guri na nace guri na ne yace nawa ne na faɗa masa yace in ajiye da na ajiye sai ɗauka ya kai cikin gida ni ko ba da guzurin da zan ci har zuwa garin mu ina so ka taimake ni manzo Allah yace ina nan a waje yace ina nan sai suka so kamun su zo Abu Jahil ya riga ya shiga cikin gida manzo Allah da yake gidan amin bafansa ne da zuwa sai yace zo mu shiga manzo Allah yayi magana Abu Jahl din yaji yace waye yace ni ne Muhammadu yace shigo yace ni da wani mutum ne yace shigo tare suka shiga suka same shi cikin iyalinsa manzo Allah yace mar ka san wannan mutum Abu Jahl yace na san shi ai na ka san shi yace yanzu ya wuce tana yace to akwai kayansa da ka karba yace akwai me yasa ka karbar mar yace ba komai na dai karba ne yace to da ko ka bashi kayan abu jahil bai ce da matarsa ko bai wasa ta yake ɗauko ba sai ya tashi da kansa ya je ya ɗauko ya zo ya- ya ba wannan mutumin da ya bashi ba yahude ne mutumin da ya bashi sai manzo Allah yake mar zube ka kirga ya zube ya tusa ya tusa ya tusa ya ce haka kudin ka suke ya ce haka suke ya ce to tafi inda za ka shi kuma manzo Allah sai ya tafi gida da ya tafi matan gidan Abu Jahal malan ransu ya ɓaci suka ce amma yau ka ba mu kunya yaushe dan Abdullahi suke ce mar a zamanin ma ba sa ce Muhammadu yaushe dan Abdullahi za ka zartar da hukunci a garin nan yaro wanda aka haifa idanka ya taso ya zo ya tuso ka a gaba cikin iyalinka abin da kai ya sa ka wari amma ka ba mu kunya yace kai tanku yace inda ku ne yace ku dauko kudin nan da gudu za ku ba za ku iya daukowa ba dan tsoro suka ce wa za mu ji tsoro wannan yaron da aka haifa a idan mu yace to san da yace in dauko kudin nan yace ina ganin ka fadarsa ga zaki nan wannan ga damusa za su kama ni haka Allah ya nuna masa haka mu'jiza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da ya ga wannan amma bai yadda da annabi ba kuma kullum sai ya shawara yadda za a kashe annabi saboda aka aka samar uban wawaye duk wawa to da jahili wanda za a ce wani bakin jahili ne to Abu Jahl shine mai gidansa haka za a zaunar da su domin asalin jahilci mutum ya ji abu an faɗa ya ƙi yarda sannan ya san abu kuma ya nuna ba ya ƙaunar wannan abun saboda ba ya ƙaunar wanda ya faɗa abun shine asalin jahilci amma akwai wanda jahili ne ba baƙin jahili ba shi in ya ji magana ta dace da gaskiya ko da baya ƙaunar wanda ya faɗa sai ya yarda da gaskiyar ba ruwansa da wanda ya faɗa to Abu Jahil duk abin da Annabi yake faɗa ya san gaskiya ne saboda kin Annabin yake magana kuma Allah kiyaye ni jama'a kun ji ubangidan jahilai ubangidan kuma wawaye kowa kuma sai Ubayy ibn Halaf ka gani Ubayy dan Halaf shi kuma za a zaunar da shi a guri guda Allah ya ce duk munafiki duk wanda yake munafiki ne to ga mai gidansu shi kuma ga shugabansa anan za a taru malam ka ga ana tsamo munafikai munafikai ga su tun daga zamanin annabi adam ana tsamo munafiki wane munafiki ne wane mun- wanta munafika ce wane munafiki ne har tashiyar kiyama sai a tara su a fadar ubayy dan halal shine shugaban munafikai abinda ake ce mar munafinci ba wai ka dau wannan zance ka je ka gaya wancan shi kuma na wancan ka zo ka gaya wannan ba shine munafinci ba wannan sunansa annami manci kenan da hausa shi ake cewa gulma munafunci daban gulma daban shi munafiki abin da ake ce mar munafiki yanzu haka shi munafiki yadda yake idan kuna zaune wakatin sallah yayi munafiki ba wanda zai fara ce a tashi ayi alwala sai shi sai to kun ga fa an so mu kiran sallah jama'a ku tashi mu sallah kaga alwala a hankali a hankali in an je sallar nan malam kai ka ce yana ganin Allah yake sallar amma kun aka ce ma yana cikin gidansa sallar safa dama sai bayan bakwai zai yi ta to ai ba wanda yake ganin sa nan a zatansa sannan alwalan kuma ba zai ta kirki ba in ya zo sallar kuma yana sohe sohe yana waiwaye waiwaye malam sai ya maza da rukun da su zai kurmusa su gaba daya yace assalamu alaikum munafiki kenan amma in zai yi a waje kar ka ga inda zai kyautata sallah wannan shine munafunci sannan kuma in ya zo gabanka yana yabanka yana yabanka kai ka ce wato da zai ga mai kashe ka sai an fara kashe shi da a kashe ka amma in ya tashi duk wanda ya san baya kaunar ka wato wajen sa za shi zauna su ubayy dan halafa aka yi wa annabi kaga ubayy dan halafa shine shugaban munafikai da shi da jama'arsa da su za a yi sallah a masallacin annabi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yi sallah da su a je yaƙi da su duk inda annabi yake suna zaune tare da shi suna kuma yarda da abin da yake faɗa a bakin su ka gani wannan munafunci suna nan a Makka suna nan a Madina haka suka yi zamani da annabi har yau kuma suna nan a garuruwa a bata da wajen aiki a idan mutane ga su nan ba dama amma in su kaɗai ne to kuma abin sai zai lalatacce to bai dan halaka shine shugaban waɗannan Allah ya kiyaye ni to sannan kuma da fir'auna da ƙaruna da namaruzu kowanne a cikinsu waɗannan hanyar su kusan ɗaya ne sai dai bambanci shi fir'auna da ƙaruna mutane ne waɗanda suka bambanta kaɗan shi fir'auna ya yi da'awar rububiya don fir'auna ya ce shi allah ne to duk mutumin da yake a nan duniya yake ganin darajarsa ta fita kowa ba wanda ya kai shi a daraja ya zauna ya tuna ya ce karatun nan da Allah ya bani ko ilimin da Allah ya bani ko kuma cewa dukiyar nan da Allah ya bani ina ganin a zamanin nan na ba kamata irin su kuma na ta alkiyama fir'auna shine shugaban su ka gani karuna kuma mutumin da ya hana haƙƙin Allah duk mutumin da aka ce an ba shi da dukiya ta kai nisabi yana da kuɗi sun kai fan ishirin sun yi shekara guda ko fan biyar suka shekara guda mulkinsa ne ba abinsa bashi amma bai fidda zakkarsu ba ko ko yana fitarwa abin da ya ga dama zai lissafa ka san fidda zakka iri iri ne yanzu wani ya ta haifar da zakka sai ya zazzaba abin da ya ga dama ya kirga ya fitar in ya tashi bayarwa kuma ya kirga waɗanda yake so ya bayar ko da ba su cancanta ya ba su ba shi dai yana kaunar su wai ya fitar balle yanzu da munafunci yayi yawa wai mutum sai ya ware kuɗin zakka in yayi bako a ciki zai sallame shi in dan uwansa ya zo ya masa dinke dinke a ciki in yana niyya da wani dan uwa nasa wanda zai wa alheri wa a cikin zakkar zai bayar ka ji munafunci wallahi duk wannan zakkar ba sunanta zakka ba Allah bai kace ta ba ce za ka rika sallamar baki wani kuma sai ya ɗiba ya je ya ce a gina masallaci ai ko masallacin maka ka kai zakka aka gyara wallahi zakar ba ba shine dai masallacin Allah wanda ya aiko da shi to ko shi aka gina zakka da shi bai yi ba in dai an gina shi da kuɗin zakka bai ba balle kananka ko wanka yana wani gari da yace bari in je in gano yayana dama ka ware kuɗin zakar da zuwa sai ka wara a ciki da zai tafi sai ka sallame shi to ba ta yi ba sai dai in wannan ka ko kanan naka ya cancanta cikin mutum takwas wanda Allah ya sa ba to in ya zama ɗaya cikin takwas ɗin ka ba shi balle kuma ka ce wannan za ka rika ba waɗansu waɗanda suke miskinai na waɗanda suke jahilai ne a miskinai ba su cancanta a bar ba domin masaki da aka ce masaki ba kuturu ne masaki ba ba masaho ne masaki ba ba gurgu ne masaki ba ba su ake nufi da masaki na ba jama'a mu nemi sani kar mu rika yin abu da gangan zakka da kake ganin ta wato babban hadari ne a cikin ta domin idan mutum yana sallah yana azumi ya je haji ko sau dubu ne sannan kuma dukkan ibada yana yana kyauta yana sadaka yana zumunci yana komai idan aka ce maka baya fidda zakatu dan wuta ne ka duba girman sallah ka gani wato a cikin dokokin ubangiji an ce idan mutum yace ba zai sallah ba in yace ba zan yi sallah ba to ba za a kashe shi ba sai an jinkirta masa tukuna gwargwadon wannan larurin sallar ya wuce biyu ba sannan a kashe shi amma yanzu nan in aka ce wani fidda zakka ya ce ai ni ba zan fidda zakka ba ba za a saurare ba sai a kama shi a ɗaure shi idan an ɗaure shi da igiya kam sannan a je a kirge dabbobin in dabbobi ne a ware zakar in kuɗi ne a kirga kuɗin a ware zakar in kanti ne a kirge kadaran a ware zakar idan abin noma ne a je a lissafa a fidda zakar duk abin da ka sani yana ɗauri za a fitar in an gama fitarwa shi kuma a sani irin wannan hukunci na zakka bayan an fidda zakar fa ina ɗauri sannan kuma in an gama sai a sani hukunci ya kashe shi me yasa ya hana zakka ka gani sai da abubakar shine farkon wanda ya fara tsananta a kan zaka zamanin da manzon Allah ya bar duniya larabawan nesa da nesa sai suka daina ba da zakka sai suka koma kin ba da zakka sai sai na abubakar siddiqi ya rika daura yaki yana cewa a je mutum a same shi idan an ce ba da zakka in bai bayar ba a daure shi a fitar idan yayi an gama fitarwa a sari shi an kashe kafiri har sabai suka tara suka taru suka kira sai na ababakar yana halifa suka ce ya ababakar siddiq yanzu ka aikata abin da manzon Allah bai aikata ba yace menene manzon Allah bai aikata ba suka ce ai annabi bai je ya yaki mutane ya ce su ba da zakka ba cewa yake aje a karba kawai yace wallahi tunda manzon Allah yana nan suna bayarwa sannan kuma Allah ne yace a bayar yanzu dan na zama halifa suka hana wallahi da mutum zai hana abin da yake sulai bayan ko ya waje ba a san su zan kashe saboda wannan abinda annabi yake Allah ne yake abinda nake dinnan kuma annabi naga yana yi saboda haka wanda ya rida bayan annabi addini ba na annabi bane na Allah ne wanda duk ya rida zan kashe shi domin hana zakari dani Allah ya kiyaye ni akwai wani kisa da na gani akan zakka wani mutum ya mutu da ya mutu yana da dan uwa da aka binne shi sai dan uwan ya zauna a kabarin yana sauraro yana masa addu'a yana masa addu'a sai ya rika jin nishi a kabarin yana jin nishi a kabarin Allahu akbar yana jin nishi a kabarin nan sai ya tona ya tona ya tona malam da ya tona sai ya ga mutumin nan dan uwan nan nasa yayi baki irin kamar garwa kamar bakin tukunya ga wani sasari an ɗaura masa a wuya an haɗa da hannayen kuma an ɗauri sasarin kuma jajir yake shi ku mutumin baki kirin yace ga mutumin kuma ɗan uwan nasa malam yana fama da wahala numfashi da kyar ina shiga da kyar ina fita yana nishi yace sai na miƙa hannuna zan ture masa sasarin na wuyan ya zama dai sai na kafar kawai yace da na sa sai hannuna ya saɓule har zuwa kafaɗa sai zauna yana kuka a gurin saboda haka waɗanda suka ba da wannan labarin su ne waɗanda wani wali a zamanin ya ce a zo a ga wannan mutum ya kwana biyu bai ganshi ba ga hifa da ya saba yana zuwa da ya je aka ce yana ina sai aka ce yana can kabarin dan uwansa suka je suka same shi a kan kabarin yana ta kuka yace me yasa kuka yace kaji kaji kabarin dan uwa ne gashi gashi gashi amma da abin da na gani yace masa menene halin dan uwanka yana da rai yace eh halinsa wanda na sani yana sallah yana azumi ya je haji yana kyauta yana sadaka yana komai na musulunci ya ce kai akwai abin da yake a kira matarsa a kira matar aka tambaya aka lissafa arkanin islam din nan da aka ambaci zakka ta ce ya zakka take aka faɗa aka faɗa ta ce to wannan kan ban taɓa ganin yayi ba wannan waliyin yace da dan uwan yace sai ka dau hakuri azabar da kaga ana yi masa din nan somawa ce sai an tashi alkiyama za a yi marwa can babba jama'a cinye zakka kenan wannan da sallan mutum da da azumin sa da hajjin sa da kyauta da sadaka duk alherin mutum in baya fitta zakka wallahi ran ta alkiyama ba zai samu ladan kwabo ba rukunan nan guda biyar daidai da daidai ba wanda yake wani a cikin su shahadatu Allah ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah bayan wannan kuma mutum ya yi sallah bayan kuma ya yi sallar ya yi azumi ya yi zakka in ya samu dama ya je hajji waɗannan duk mutumin da ya bar ɗaya cikin ya shiga uku idan mutum yana da dukiya wacce ta isa ya bar wa iyalinsa abinci har ya je ya dawo daga hajji ya rike guzuri har ya je ya dawo daga hajji lafiya bai bara ba bai komai bai roƙo ba sannan ga lafiyar jiki sannan ga hanya mai lafiya ba mai fashi a hanyar wanda zai tare ta sannan mutum ya rayu ga dukiyar bai je haji ba manzo Allah yake to in ya ga dama ya mutu a bayahude ko a ba nasari amma ba zai mutu musulmi ba kawai haka yake a hadisin annabi ha gani jama'a ya kuma gani a gara a daure wanda duk Allah ya ba shi dama to tufaji amma ba irin hajin da ake tura mata din nan mijin kuma yana gida ba manzo Allah ya hana wannan kana da mata kawai da kaga ta samu kuɗi sai ka ɗebi ka ɗebi mutane ka ce ga mata ta na akai mu ita maka sai dai in ka amince musu mutanen amintattun gaske su ake haɗa da mace dan manzo Allah ya ce haramun ne ga matar auren sunna ta yi tafiyar cikakken wuni ba tare da muharram muharraminta ba ko ta tafiyar cikakken kwana ba da muharraminta ba waye muharramin ko ubanta su tafi da ubanta ko su tafi da kanan uban ko wan uban ko kakanta ko wanta ko kananta ko ɗanta ko ɗan wanta ko ɗan kananta amma haka kawai abokinka ka ce ga mata ta nan tafi da ita maka kai wannan mutum ya yi son zuciya sai dai a cikin jama'a masu yawa ba shi da ita ba idan sun kai kamar su bakwai ko su goma ka ji ayarinsu za su tafi gaba ɗaya ko ka iya ba da matar a tafi da ita kai mata wa'azi kuma kuma abin da suka aikata Allah shi ya sani kai kam ka bi abin da Allah ya ce ka tura ta cikin amintattu kuma ayari ba wani ga mata ta ku tafi su biyu a'a ba haka bane in mutum ya ka ya saba shari'a jama'a mu kula da kyau abinda musulunci yake koya mana wato san me yake ba tsananta mana yake ba to me kace
هذا إذا جاءوا فأقبلتم بآياته ولم تصيبوا بها علما لما لا كنتم تعملون
الله أكبر ka gani wato kuma ubangiji ya ce ta iza ja'u har yayin da mutane suka je wajen hisabi aka kora su don batun baki za hidan daɗi ba wajen hisabi tsanantawa ake yadda ka ga idan mutum ya taɓa zuwa ya ga yadda ake kora shanu in za su ga tarabun din nan haka ake kora mutane in za su hisabi haka ake kora mutane kuma in za su ƙetare sirati ba dan daɗi mutum lami lafiya zai ba wane mutum mun yayin da ake tafiya wajen hisabin mutum tsirara yake babu ko da zare a gindin mutum kaciyan nan kuma da aka yi maka an ɗauko fatar da wanzamin iyanki an liƙa a gurin ta sake haɗewa to a tashi alkiyama yadda ka ga an halicce ka ka zo duniya haka za ka bayyana bambancin su akwai tsawon farce akwai tsawon gashi domin ubangiji ya ce farautan nan da ake gutsutsirewa tura ta alkiyama duk za a mai da su sannan gashin da ake yanyanke wannan duk za a mai da shi kamar yadda yake saboda wannan ne ai gurin da mutum ɗaya zai tsaya aka ce mutum dubu ne za su tsaya a gurin ran tashar kiyama inda ka ga ka tsaya daidai ka ɗe sawayenka ya ishe ka tsayawa to idan ka shata bakin gurin to ran tashar kiyama mutum dubu ne za su tsaya a wannan gurin ya ka ga matsi a wannan guri sannan kuma tsirara ake fatan kurratan gurla ba takalmi ba riga sannan ba kashiya to ga kai ba hula ga jiki tsirara ga matsi ga gumi sannan ga rana an matso da ita tsakaninta da kan mutane faɗin ɗaya ka duba yanzu inda take dubi nisan da rana take amma ka ji zafinta da bazara turan nan an kata kusa da kan mutane aka ce in abin ya yi tsarni kan a gamin tabi sai ka ji kwakwalwa tana ƙara fal tana ficewa waje Allah kiyaye mu yanzu wannan aiki na gaban mu amma muka shagala da duniya muka ce hidimar duniya za mu sa a gaba kai dai ka samu abinci ka tara wannan ka ɗinka riga ka gina gida wancan naka ne wancan naka ne kai baka ibada ƴaƴanka baka sa su ibada wai ka ga inda ake samun roman duniya ka kau da ƴaƴanka daga sanin addini ka kai su inda za su ci roman duniya ka ci amanar kanka ka ci amanar ƴaƴanka jama'a mu ji tsoron Allah duniya ba komai bace ubangiji ya ce wallahi darajar duniya a gun Allah da ta kai misalin fuffuken sauro ɗaya da da za a aure darajar duniya a wajen Allah ta kai darajar fuffuken sauro da ka tiri bai kuɗi ruwa a cikin ta duk gaba ɗayanta Allah bai kula da ita ba sannan mutum ya mai da himma a kan cin duniya ya mai da himma ya sa 'ya'yansa su ci duniya kaga mutum ya haifi ɗansa sai ce to kai kai maza ka je ka karanci boko maza in ka yi boko ka gama ka je amerika da ingila ka zo ka a baka mota amma bai ce da ɗan koyi sanin allah su cika wasu tula bai koya ɗan ba amma ya kai shi a koya masa abin da zai samu mota ko cika wasu tuna waɗannan ya san sufofin allah wanda suke wajibi ga allah ishirin da biyar korarru ga Allah ishirin da biyar guda shida wajibai ga manzanni guda shida korarru wanda dukkan musulmin duniya dole ne ya sani in bai sani ba ya taƙalidi to wannan ba ya cikakken imani imanin muƙalladi ana kokwantansa dole ne mutum ya nemi sani a ce waye Allah ka gaya mutum Allah a ce ma musulmi kace kana bin addinin musulunci eh to wane ne yace a ba addinin musulunci sai kace Allah ne yace addini to waye Allah kuma sai mutum yace a ni za ka yi wannan tambaya ka tambaye ni Allah ne ana ganin Allah ne sai ku kare da fada ku bai san Allah ba amma in ya sani sai ya ce zan gaya maka Allah ban gan shi da ida ba amma na san sufarsa ga abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza waɗannan Allah tare da su yake ko da wani zamani abu kaza abu kaza ba su taɓa haɗuwa da Allah ba ko so ɗaya ba su ba su wajaba ga Allah ba abu kaza ɗin nan guda shida manzanni sun wajaba gare su tare suke dare da rana kaza ɗin nan har abada ba su taɓa samuwa da su ba musulmi ya kasa faɗa ka amma an ka tambaye shi daga nan har Amerika sai ya maka shiga irin ta turawa wani ma kuna zance sai ya ce wai ban san wannan da Hausa ba sai ya kiyama wai bai san shi da yaran su ba sai da turanci suna ka ji wannan irin tabewa Allah kiyaye mu jama'a idan mutum zai karanta boko ya karanta yi akan sana'a amma kada ya kada mutum ya yarda boko ya riga sanin addinin musulunci zuciyarsa zuciya abin da ya fara zama a ciki to yayi gida kenan duk abin da ya tsoro a sama ba zai ture wancan ba idan ka fara sanin Allah ka fara sanin manzannin Allah ka san qawaidul islam guda biyar dinnan yadda suke suka zauna a zuciyar yaro ɗan shekara daga bakwai zuwa goma sha biyar wallahi da zai karanta bokon duniyar nan a ce ba mai kamasa ba abin da zai girgiza shi akan imani amma ran da aka ce maka wannan lalata ce ta fara zaunawa a zuciyan duk abin da za ka gaya mana karatu sai ya ce kargo rabu da su tsohon labari suna ce mana ya je can an riga an ce da shi duk abin da muke faɗan nan ba haka bane an riga wannan ne i fara samun ya shimfiɗa a zuciyarsa ya zauna to duk abin da ya zo kuma na alheri ba zai samu shiga ba idan ma ta tsananta yi sai ya ce ai kai kanka bai waye ba gashi mai waye kai wanda ya daidaita kansa da nasara mukiyin Allah zancen nasara a gonsa ya fi larabci in ka ce masa ya faɗi kalmar larabci goma gashi musulmi ne ɗan musulmi faɗa mun kalmar larabci goma wacce annabi ya zance da ita wacce aka saukar da alƙur'anin nan da kake amfani da shi shine shari'a ka ta kunsa da larabci shine annabin ka ya kawo musulunci da shi shine za yan aljanna za su yi magana da shi ga mun kalma biyar a ciki sai ka sa gaya ma in kace me kalmar nasara makiyin Allah makiyin alƙur'ani wanda Allah ya la'ance shi ya lance hali da yake ciki ga mun kalma biyar sai ya gaya ma hamsin bai kuskure ba wani kuskure ne wuce wannan jama'a mutum na nan musulmi bai nemi sanin hakikan musuluncinsa ba wannan shine musuluncin ka ce ina musulunci a ce me musuluncin ka lissafa wa mutum take a gurin kaza kaza kaza kaza su ne kaza kaza kaza ba su bane ka lissafa qawaidul islam in ka gama wannan dan Allah tafi ka fi sarkin Amerika ma sanin boko ka gama boko sana'a ne ba zai ture ma addinin ka ba Allah shirye mu domin abin da yasa ba za mu taba cewa boko kada a yi shi ba saboda muna da abu kashin sauran naman sai ki kun bi iznillahi sai ga dabba ta tashi kamar dama ba ita suka yanka ba ta sheka da gudu cikin yan uwanta yace masa ba yahuda yace na'am saboda girman wanda ya raya wannan abu bayan mun ci ka gaya min dawo ina nawa muka fito da ita zai ce ɗaya ce ta ji wannan irin tsaurin rai a shi sa ubangiji ya ce zuciyar kafiri da munafiki ta fi dutse tauri ka gani sai suka wuce sai suka je wani gari za su kwana annabi isa sai aka ɗora shi a masaukin sama wato hawa na ɗaya wannan ba yahude sai aka sauke shi a masauki na ƙasa jakin benan nabi isa da zai hau can sai igile sandansa a nan inda aka sauki ba yahudan annabi isa sai hau can ba sandan can dare malam sai ana ya ya ji ana hela shi na ƙasan nan ana cewa ina da mai magani a ganin nan ina wanda yake masanin magani sai fito sai ce me ake nema aka ce magani ya aka ce ai sarki ne ba da lafiya an yi magani an yi magani an rasa saboda haka ya zar mun higa cikiya kuma inda duk muka same magani ya ce wannan mai sauki ne sai ya zo sai ya saci sandan nan na annabi isa ko gaya annabi isa ma bai ba sai ya sata sai suka tafi aka kai shi wajen sarki ya je dube shi sarki da kare ke numfashi mala ya daga sandan nan ya dinga ranta masa ya dinga danna masa sandan nan wai yana zaton sandan shine mai raya abin da aka yi na bayan nan wai ko sarkin zai warke malam har ya duka ya gaji karyansa sarki kuma sai ya karasa mutuwa sai aka kame wannan mutum ba yahudan nan malam sai aka daure shi gam aka ce yau kai ma kashi kaza a aka je malam aka aka kike gurin abin da ake tsire mutane suka zo suka samu aka tsire shi malam gari ana ta hela ana ce a zo a ga wanda yayi kaza yayi kaza annabi Isa yana daga sama sai ju sai sako yace ya aka yi ne aka ce wani bako ne wanda aka sauka nan gidan da ka fito gashi gashi abin da aka yi yace Allah sarki yace to yanzu abin da nake so saboda me za a kashe shi aka ce dan ya kashe sarki shi bai san magani bai zo kashe mana sarki yace yanzu in sarkin ya dawo kwasa ce shi suka ce za mu ci dama kisasi za a yi sai ya ɗauki wannan sanda ya ce ina sandan da ya dake shi ya mutu aka ce gashi annabi isa da ya je aka nuna masa gawar sarkin da dai ya buga masa sandan sai ga sarkin ya miƙe kamar bai taɓa ciwon kai ba ya koma gida ya zaman sa aka saki wannan aboki na tafiya ta annabi isa shi bai hudan nan suka zo gida ya ce kai bai hude ya kai haka ka so ka kashe kanka ya ce to saboda sarkin da ya nuna maka ka kashe wannan mutum an je za a kashe ka na zo na buge shi da sanda ya rayu kai kuma ka kukuta da da waina nawa ka fito sai ce guda ɗaya ce ka ji wannan yahudanci fa Allahu akbar shikenan malam ya suka wuce ana tafiya ana tafiya da shi da shi malam suna tafi suna tafi can sai suka je wani gari da suka je garin wato ainihin mutanen garin garin ya tashi ba ko mutum ɗaya amma ga dinare nan turi-turi malam kamar duwatsu jingin gingin amma guda uku ne kawai duwatsu manya-manya sai annabi isa ya ce kai ya ce ba yahude dubi wannan irin dukiya ta Allah ka duba dinare ne wannan turi-turi ya ce i ya ce kai ba yahude Allah ya mana baiwa namu ne yanzu kaga ba mai shi garin ma ya tashi ya ce amma sai mu rubuta sai mu sai mu raba wannan dinari bisa adadin wainukanmu da muka to muka to da su guzuri yanzu ka ga kai waina ka ɗaya ce ka to da ita sai ka ɗau ɗaya ni kuma waina ta ɗaya ni ma sai in ɗau ɗaya ya ce ai ni ba ɗaya bace dama waina ba bi bace na cinye ɗaya kana sallah ka ji san duniya Allahu akbar Allah ya shirye mu, Allah ya kiyaye mana musibar san duniya, ka ji dukkan abin da aka nuna masa na bayan nan ya dubi girman Allah ya faɗa yaki sai akan dinaran nan kawai da yaji zai asara guda ɗayan nan sai ce ai wai na ta da ma bi ce ka tafi sallah na cinye ɗayan wajen ya ɗau dinaran. Allahu akbar. San duniya yayi masa kanta, dan haka duk mutumin da san duniya yayi mar yawa ba zai taɓa yin imani ba. shi baccinsa tunanin duniya yake harkawarsa tunanin duniya yake aikinsa da zai kuma na duniyar ne in ba wannan kaɓin lomar da shi ba hira kuma ba za ta yi nisa ba Allahu akbar sai ce masa to yanzu abin da nake so da kai wani mu bar wannan dukiya tamu mu ci gaba ko mu gani me Allah zai ba mu a gaban sai ce to sai suka tafi bayan sun wuce kaɗan sai ga waɗansu mutane su kuma su uku sun bullo hanya da suka zo sai suka samu wannan dinare guda uku nan manya-manya sai suka ce kai Allah ya mana baiwa gashi mun samu dinari yanzu mun zama kenan kowa ɗaiɗai tun da mu uku ne sai mu ɗauka mu tafi gida neman mu ya sa'a eh haka ne sai suka ce da ɗaya wani ka ga ga hanya nan ta bi nan maza ka je ga kuɗi ka so mana abinci ka so mana da ruwa in mun ci mun sha mu ɗau abin nan mu tafi gida har mu tafi da yunwa da ikirwa ba guzuri ya ce to shi kenan malam ya tafi so abinci da ya tafi suna jiransa suna jiransa can sai suka ce kai yanzu ɗaya sai ce da ɗayan ya ce yanzu wane dinaran nan guda uku da mu biyu ne kaga ba sai mu fasa ba kai ɗaya da rabi ni ɗaya da rabi sai ya ce i ku haka ne ya ce a to ya za mu yi ga ɗan uwanmu kuwa sai ce to me abin da za mu yi mu kyale shi sai ya zo dama da ya kawo mana abincin nan sai mu ce rarraba ba mu namu ya dauna sai yana shirin raba mun ku mu tashi shi mu kashe shi in mun kashe sai mu dauka mu tafiyar mu sai ɗayan ya ce ka ku haka ne wani shawara sai ta haɗa kan za su kashe ɗan uwan saboda wannan kuɗin shi kuma can da ya je ya so wancan abincin sai ce to yanzu dinaran can guda uku da a ce ni kaɗai ne idan na je aka ce na ɗau ɗaya na kai gida ba sai in kuma dawowa in ɗauka in na kai ukun nan ai duk ƙasan nan ba mai dukiya ta kenan shi kuma sai ya nemi guba wato dafi abin da in an ci shi mutuwa za a yi sai zubo a cikin abincin ya zo ya same su ya ce ga abinci an samu suka ce to madalla madalla sai suka ci abinci da suka ci suka ce to ka gyara mu tafi ya so ma dan gyare gyare malam suka rufe da duka to mutum biyu yana kuka yana ihu malam sai da suka kashe shi sun kashe shi gagawa suna shirin dauka dafi kuma so makama su jima kaɗan malam su ma sai suka tuntsiri yago sai ga gawan mutum uku can annabi isa suka gama yawon sai ya ce to wane ba yahudi ai sai mu koma gida kuma yanzu kan mun zo mun ga duniya da suka zo sai suka samu wannan wannan mutane gawa guda uku a gaban dinaran nan guda uku annabi isa ya zauna ya roƙi Allah ya ce ubangiji ka sanar da ni yadda aka yi wannan abu Ubangiji ya aiko Jibril ya lissafa Isa asalin kisar abin shi kuwa Annabi Isa ya gaya wannan Bayahuda ya ce to Bayahudi abin da zan gaya maka ga dinare nan naka ne ai manka hankali da duniya duk wanda ya sa duniya a gaba ga yadda za ta yi masa Bayahudan ya zauna a gun shi ma anan ya mutu suka zama gawa su hudu akan sai ya dau wannan din jama'a mai hankali da san duniya a yadda yadda take mutane Allah ya kiyaye mu shine ubangiji yake gaya mana a nan yake cewa ranar da aka tashe mutane suka je wajen hisabi Allah zai ce a kazzabtum bi ayati yanzu kun ƙaryata da annabawa na shine ayati din anbiya'i walam tuhidu biha ilman gashi ku ku ba ku kewaye da sanin wato wannan tashar kiyama da ake faɗa ba ku kiyaye ba da irin ƙaryatawan da kuka yi kuma ba ku kiyaye ba abin da baka sani ba aka faɗa kace ƙarya ne ubangiji ya ce yanzu ku rika yin haka kuntum ta'amaluna kun kasance kuna aikatawa ƙaryata abin min ma umirtum bihi duk abin da aka hore ku da shi sai kun ƙaryata yanzu ku rika yin haka bayan Allah duk abin da Allah ya aiko yace ayi kaza a bar kaza ba ku yadda to me kace وحصل عليهم بما ظلموا فهم لا يهلكون وقال القول عليهم القول wato wajabar azaba wa qata ku alaihim akan su bima zalamu saboda abin da suka zalunci suka tara ubangiji da bauta da waninsa hum la yantiquna rannan ba za su iya magana baran ta kiyama ba su da hujja hujjar su ce ba mu sani ba to sun sani Allah ba a ce mar ban sani ba domin ka riga ka ji wa'azi
ألم يروا أنا جعلنا الليل يلقم فيه والنهار مسرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون alam yarau yanzu su masu karyata alqur'ani ba su gani bane anna ja'alna al-laila mu ne muka halicci dare liyaskunu fihi dan su nutsu a cikin sa yanzu da ba dare ya mutum zai isa ke in daren yayi a ce duk rana ce ai kaga sai a bukaci gun da za a dan saya a huta ya zama an rasa ashe yin daren ma ka ji ni'ima ce daban wannan haram busiran ga kuma rana nan wuni wanda yake mai ganarwa in da rana ka ce rana ta bullo ko ina sai ka yawo hasken ya fi na fitila ya tasarrafu fi dan ku dinga kai da kawo a cikin wunin ranar inna fi zalika ayatin cikin sanya dare da ranan nan wato akwai ababen lura ga mutane waɗanda suke mutanen kuwa da kaumin yumin mutanen da suka yi imani da Allah ba sa karyata wa'azi su aya take zame musu aya amma wani sai abin ya zame masa kawai gurin saɓon Allah Allah ya kiyaye mu Mhm.
وهم يوم قمتم كفى من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله كل نفس داخلين Mm. wa yawma yanfau bi suri ka ambata ranar da ake busa cikin ƙahon mala'ika Israfilu ka gani fafa zai a man fi samawati wa man fil arab abin da yake cikin sammai da ƙasairan nan in ya busa mara sai abin ya razana kaful khaufa sai su ji tsoro tsoron gaske tsoron ko wanda zai kai su har zuwa mutuwa Allahu akbar Mm. fasa'ika malam kowa in ya tsorata din nan sai san dare kamar ba a taɓa yi man numfashi ba ba wanda ba zai mutu ba ran da aka yi busan nan illa man sha Allah sai waɗanda ubangiji ya so ba sa mutum ba su ne jibrilu da mika'ilu da israfilu da mala'ika azra'ilu mala'ikan ɗaukar rai wa ibn abbasin hadisi ya zo ga abdullahi dan abbas kuma shuhada waɗannan su ne izuhum ahya'un sai kuma shahidai waɗanda Allah ya ce rayu ne inda rabbihum yurzaquna din nan su kuma rayuwar shahidai ba ta- ba rayuwa ce ta hakika da jikinsu ba ran ne a raye kawai wa kullun kowanne cikinsu atuhu dakhilina ya je ya samu ubangiji yana mai kaskasar da kai yana kuma abin kaskasawa dan wanda duk ka sani ran da aka ce an tashi alkiyama ba wanda zai taba zaton zai tsira ko da annaba suna cikin tsoron wannan ranar Allahu akbar Mhm.
وترى الجبال تهزها جاهزة وهي تمر مرة من الله الذي ألقاه كل شيء إنه قليل مما تولي Ubangiji ya ce, Wataran jibala, ranar da aka yi busan nan ta farko in Isra'ili ya yi, kana ganin duwar watsi yayin nan tasibuha kana zaton ta jamidatan kikasasshiya ce. Allahu Akbar. Wai ta murru marar sahabi, kana ganin dutsen yana kaiwa yana kawowa irin yadda girgije yake yin iska na kaɗa shi ɗin nan, haka za ka ga dutse yana yi. Eh, kamar yadda ruwa yake yawo in iska ta kaɗa yi iza zarabar hurrihu in iska tana buga shi tana buga shi haka za ka ga dutse yana watsewa yana watsewa gari talas mana ya rasu inda zai shiga ta ta ƙalanadi har dutsen kuma ya ƙare faɗa ƙasa tastawi biha ya daidaita da ƙasar mabsuɗatan ya zama a shimfiɗe kuma tasiru kal ihni bayan dutse ya faɗo ya yi daidai da ƙasa ba tudu malam sannan sai dutsen ya zama kamar sutu wato irin audugan nan da ake bugawa a buga a buga ta tashi din nan kaga tana yawo a sama haka dutsen zai zama sheki bayan ya zama kamar wannan audugar sun matasiru haba a mansura ya zama kamar kura a windo wacce za ka hango ka rika ganin ta in rana ta bullo ka neme su ma ka rasa dalilin su kuma saboda tsoro amma ka ga mutum shi baya tsorata yanzu duk abin da alkurani yake yake faɗa mutum baya firgata ya bar abin da yake ba zai iya ba sai ya ɗauki wannan abu hira ne Allah ya kiyaye mu shi Isra'ila nan an ce da zai busa nan wannan ƙaho da zai busa an ce ƙahon wato yadda yake da ubangiji ya halicci ƙahon wato ya zaunar da mala'ika Isra'ila akwai ƙofa a jikin ƙahon adadin abin da ka sani mai rai dangin mutum da dabba da ƙwaro da tsuntsu da wanda yake cikin ƙasa da na ruwa da mai yawo tsakanin sama da ƙasa an ce adadin bakin ƙofar ƙahon adadin masu rai kenan ba mai rai ɗaya wanda babu ƙofa da sunansa a jikin ƙahon na malaika jibrilu domin an ce ƙahon da za a ɗauki sai i zama kamar ka samu wato ƙaton tsaro a wani biki zaunar da nan yanzu ranar yanzu ni ranar a ba mutum da nalla a da kuke yana da bakin yalla ku kuke duku nawa ku da ke ya ku ne da ne din ya ku a ta biyu ba fa ma sa ma da ku ha ra ta ta ta yo ko ma ta kau ni da ha da ta ta
mana jin da yake ne ko ba sama sama sai ni ba a yo ko ba sama kau ni da ku ko to na da ku ko sama sai da ne da sama sai da ne ai sama sai ki ko sai da ne da ne din ya ku yake sai Allah in da ma maliki tumu la ya mun ku na wa dara gaman ana gaban su wannan in ka ku ku ma ta kai ka ku ku ba afai ne ba dai a ila wasan yi to ne ni sun ma di in ku fara da masa mai ko ga ku a mu ku ma di kuma ne ne ne jijo yake yau shi tara ko kana ga mutum da kana ba na ta mai sana ga ma da ku nan ma nan ne tara sai yake yana yake nan ne da ma da dina ba sai ke da ya Allah in na ba saka
ana kulla shay'in wanda ya kiyaye aikata komai ya iya kyautata aikata shi in Allah ya aiki ba wanda zai mai da irin aiki ka duba